بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إن أوى مسلمي بركة مدى أذني يوم الله شكر Allah kuma ya ba mu ikon kula da shi da ba shi hakkin shi inda ya kamata. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك الله لا إله إلا هو الله شيني أبو بوتا باشد كني باشد شهيد باشد نبي شيني وان دي تنشي أبوتا مسا شي كدي babu abun bauta da gaskiya sai shi Allah shine ubangiji babu abun bauta da gaskiya sai shi alhayyu alqayyum rayayye kuma wanda yake wani tsayayye akan duk abin da ya shafi bayinsa a sama da ƙasa duk inda ake Allah shine mai tafiyar da lamura shine wanda yake ya tsaya musu wajen abincinsu abin shansu lafiyarsu da dai kulawa da duk dai abun daga gare shi ne ya zo a cikin sahadisai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sunan Allah babba wanda idan an roƙe shi da shi zai bayar ko kuma an ainihin addu'a zai amsa shine yana nan cikin wannan aya da ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum can da alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum da kuma kan suratul dhaha wa anat al-wujuh lil-hayyul qayyum to anan an gane al-hayyul qayyum shine sunan da annabi ya nufa a wannan hadisi الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب يا سوكر مك دوانا للتافي القرآن يا سوكر مك دشي بالحق أبي سجسكيا يا قنشي دسكيا كما يا سوكر دسكيا كيكما كاريك يشي دسكيا كاكر بيش دسكيا musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskatar da ko kuma tabbatar da abin da ya sauka a cikin littattafan da suka gabace shi wato waɗanda sun riga shi sauka kamar taura injila da zabura da kuma alluna na musa da kuma suhuf na sayyidina ibrahim alayhi salam da adam da sauran abin da allah ya saukar duka wato alqur'ani yana gaskata abin da yake cikin waɗancan duka وأنزل التوراة والإنجيل كما يسوكر مع النبي موسى عليه السلام التوراة هكا كما يسوكر مع النبي إيسى كما الإنجيل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان من قبل يا سوكر دا سوى أن نجباني سوكر دا سوكر دا القرآن هدى للناس دون سوى شريعة متاني wa anzala al-furqan kuma ya saukar da hukunce-hukuncensa ayoyi waɗanda sun kunshi hukunce-hukunce na Allah masu bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya da kuma shari'a da ɓata.
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah waɗanda sun gabata kamar taura da lizila da zabura da sauran abin da Allah ya saukar da kuma alƙur'ani wanda ya sauka shine na ƙarshe cika mafinsu to wa anzal da tuni waɗanda sun kafirce da ayoyin Allah da sun zo cikin waɗannan littattafai da kuma azabun shadid suna da azaba ta Allah ta nazar musu azaba mai tsanani gobe a lahira والله عزيز ذو انتقام Allah maɗaukakin sarki shi mabuwayi ne kuma yana da wato abin ramuwa mai ƙarfi ma'ana azaba mai tsanani.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Inna Allah sani Allah tabaraka wa ta'ala la yakhfa alaihi shay'un ba abin da zai ɓuya gare shi duk abin da bayansa suna yi abin da suke yin sa a ɓoye da abin da suke yin sa a bayyane abin da suke yin sa shi kaɗai abin da suke yi cikin jama'a duka yana nan a fili a bayyane a wurin Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah la yaf'alu shay'un ba wani abu kuma zai ɓuya gare shi a sama ko kuma a ƙasa ko kuma a cikin sama duk dai abubuwan da mutane suna yi to Allah yana ganin su ko a sama ko a ƙasa هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء shi ne wanda yana surantar da ku yana halittar ku a cikin mahaifa yadda ya ga dama namiji mace dogo gajere baki fari duk dai
لا إله إلا هو العزيز الحكيم babu abun bautawa da gaskiya ga dukkan halitta shi ne mabuwayi mai hikima
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الذي شيني الله شيني الذي شيني وندا أنزل عليك الكتاب هذا كرمك ده القرآن منه أشكين القرآن إن آيات محكمات أقوي آيوي ما سمع أنا أبينياته آيوي وأن سنة صوت فهمته باب لكتروا وأخر متشابهات وسقوا ما سلكتروا لباسوسين ونزي إيه فهمتسوا amma dama ka'ida abin da aka fahimta za a yi aiki da shi yadda aka fahimta abin da kuma ba a fahimta ba za a komar da shi ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya saukar da shi za a yi imani da shi a san daga Allah ne a san kuma yana da ma'ana a wurin Allah mu ne ba mu san ma'anar ba duka dai to wannan shine abin da aka ake ake ake ake kudirewa game da mutashabihat ayoyi waɗanda suna kamatin juna ko kuma masu rikitarwa wajen fahimtar su kamar kwatanta Allah kamar a ce Allah yana sauka yana wato yana sa yana da yatsu ko kuma hannaye da dai sauransu irin waɗannan mutashabihat ba za mu fassara su ba kurum za mu yi imani da su kuma mu ce Allah dai ya san ma'anansu mu ba mu sani ba sai dai in ana so a yi tawili za a yi tawili da wato za a yi tawilin su ta hanya daban wanda yake ba za a iya tabbatar tawilin nan shine ainihin muradin ubangiji ba
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما الذين في قلوبهم زيغ amma waɗanda suna da karkata cikin zukatansu wato waɗanda Allah ya karkatar da zukatansu
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله su waɗannan ba abin da suke yi sai dai su bi abin da ya abin da ya ayoyi masu rikitarwa ɗin nan su ne za su sa gaba su ce za su fassara su don su fitini wato su fitini mabiyansu su ɓata musu ibtigha al-fitnatu ibtigha tawili mutum tawilin ta wato fassara shi yanda hankalinsu ya ba su yanda tunaninsu ya ba su to amma wannan ba daidai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Aisha tace tace manzo Allah yace duk wato waɗanda idan ka ga mutum idan kun ga waɗanda suna bin ayoyi masu rikitarwa a cikin Qur'ani a tara su a ce suna kokarin fassara su to ku guje musu su ne waɗanda Allah ya ambace su sai shi fa man da zai fi kullu zaibun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-tawil وما يعلم تأويله إلا الله با ميسن مكومر ما أننشي في الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وإن الله تبتد يقيني سد إلمي سد إذا سد إلمي tabbatattu a cikin ilimi malamai waɗanda managarta wa masu cikakken sani
يقولون آمنا به كل من عند ربنا كمي إيماني دا القرآن كما محكمي دا متشابه دب دا الله
وما يذكر إلا أولو الألباب ba za a yi wato ba sa babu waɗanda suna tunani suna wa'azantu da abin da zai cikin Qur'ani sai waɗanda Allah ba su hankula masu kaifi hankula masu fahimta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة abin da suke faɗa kullum ya ubangijinmu la tuzi qulubana karka karkatar da zukatanmu daga tafarkin ka madaidaici ko kuma littafin ka mai gaskiya ba da ihadai da bayan ka shiryar da mu musulunci to ka tabbatar da zukatanmu akan imani da kai imani da manzonka imani da littafin da ka saukar imani da wannan addinin da ka shar'anta mana wa hablana min ladunka rahma kuma ka ba mu rahma daga gare ka ya ubangiji إنك أنت الوهاب kai mai ba kai ne lalle mai bayarwa to muna muna fatan ka ba mu rahma ka ba mu imani ka tabbatar mana da imanin mu da yaqinin mu a cikin zukatan mu ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ya ubangijin mu kai kana wato hafiza zaka tara kana tara mutane ga ranar da babu shakka a cikin ta shine ranar kiyama kana tara bayinka duka halittanka duka na tara su ranar kiyama
إن الله لا يخلف الميعاد Allah baya warware alkawari baya faɗin abu kuma ya gaza yinsa sai zartar da abin da ya faɗa din nan kan kiyama za ta tashi to za ta tashi za a tara mutane na farko da na ƙarshe dukansu a fili ɗaya kuma zai ɗauke su to haka ne zai zai- duk zai Allah ubangi zai yi shi
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا Sani waɗanda sun kafirta wato kafirai lan tughni anhum amwaluhum dukiyoyin da suka tara ba za su wadatar musu a wancan ranar ba wala auladun ƴaƴansu kuma ba za su wadatar musu ba a wancan ranar ni daga Allah ta ba ta ba sa wadatar musu wani abu daga Allah duk abin da Allah ya so ne zai yi da su ba su da ikon su karbi kansu saboda dukiyan da sun tara ko ƴaƴan da suka haifa ko kuma mabiyan da suka tara
وأولئك هم وقود النار wayannan kafirai da suka kafirta suka kafirce kuma sun dawama akan kafir sun mutu akan kafirce din nan su ne abun fura a wuta wato su ne itacen wuta gobe a lahira كدأب آل فرعون والذين من قبلهم kamar yadda wato kamar yadda da abin da ya sami mut- mutanen fir'auna da kuma waɗanda suka gabace su kamar mutanen hudu da samud da makamantansu كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم sun karyata ayoyinmu sai Allah ya kama su ya saka musu wato bisa laifuffan da suka aikata ya kama su dai da zunuban da suka yi kuma ya saka musu akan abin da suka aikata a duniya
والله شديد العقاب Allah yana da tsananin ukuba yana da tsananin azaba ga wanda ya yi laifi kuma ya mutu akan laifin bai tuba ba قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفروا كجاء كافرين كجاء مكافرين ستغلبون za a rinjaye ku wa tumsharuna ila jahannam wa bisal mihad wannan ya sauka ne akan wasu yahudawa da aka yi yakin badr aka gama sai suka zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi yake musu ku yi imani ba ku yi imani ba ko ma wannan abin da ya same su ya same ku suka ce kai wato wannan wannan yakin da kai da Quraysh shine ya rude ka kana faɗin wannan ai mu ba ba Laraba wannan jahilai waɗanda ba su san komai ba ba mu ba abin da ba mu sani ba na yaki ran da za ka yi za ka yi ran da kai faɗa da mu ne za ka san mu to bismillah
كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل كشيء كجامع للذين كفروا فجاء كافرين يهودا waɗanda sun zo suna maka magana ɗin nan sa tughlabuna za a rinjaye ku a yaƙi wa tuhsharuna ila jahannam za a tara ku cikin wutar jahannama wa bi salmiha kuma tir da wannan shimfiɗa inda ya shine shimfiɗin ku قد كان لكم آية في فئتين التقتا akwai alama wadda za ta nuna muku ainihin gaskiya da taimakon Allah cikin abin da ya faru tsakanin runduna ko kuma ƙungiyoyi guda biyu ɗin nan musulmi da ƙurayshawa.
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين فئة تقاتل في سبيل الله ويا كان يأتي في سبيل الله شين مسلمين وأخرى كافرة أخرى كما كافرة يرونهم ترونهم مثليهم رأي العين كنا ganin su sun dinke su sun yi ninkin waɗannan muminai su kafirai su ne don musulmai su mutum ɗari uku ne da goma sha biyar ko kuma ɗari uku ne da goma sha to amma waɗancan kafirai kusan dubu ne su mutum dubu ne waɗanda sun zo daga wato yakin badar kuma Allah ya riga da waɗannan ɗari uku a kansu.
والله يؤيد بنصره من يشاء Allah yana taimako da nasararsa zai taimaki wanda yake so ya taimake shi cikin bayinsa wanda yana taimakon wanda ya ga dama ya so ya ga dama daga cikin bayinsa إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار to da kawai abin lura a cikin wannan ga waɗanda Allah ba su kwakwalwa ko kuma ya ba su fahimta.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس an ga an kawatar wato ga mutane an kawatar musu son sha'awa abubuwan sha'awa na duniya mata da yara da kuma tare na zinari da azurfa da makamantarsu القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تالي من يوانا زيناري لا زيناري دا دا دا دا دا دا ألفا والخيل المسومة دواكي كاواوا والأنعام لكما دبوبي شانو أواكي تماكي دا سورانسو والحرف لكما أنفاني قونا duk waɗannan abubuwa na jin daɗi mutane Allah ya kawatar da su a idonsu suna son su a duniya ba abin da suke so kamar waɗannan.
ذلك متاع الحياة الدنيا ما wannan ai abin daɗi kaɗan kenan ko kuma daɗi ne na duniya ko kuma daɗin duniya ne ba wani abu ne
والله عنده حسن المآب Allah shine mai mai kyakkyawar makoma yana da kyakkyawar makoma ga bayinsa waɗanda bai ba su waɗannan abubuwa ba ko kuma ya ba su kuma sun gode masa kansu
قل أنبئكم بخير من ذلكم قل كشي مسو أنبئكم shin zan ba ku labari ne ko ban bayyana muku ne bi khairin min zalim abin da yafi wannan alheri yafi waɗannan wato ashahawat من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة إلى آخرها أبن ده في وقت أنن جاء مقابل ده في وقت أنن والله عنده حسن المآب Allah shi ne mai wato yana da kyakkyawan makoma wala wa nabiyukum zan bi khairin min zalikum lillazina lillazina للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله
To bari in gaya muku abin da ya fi wannan, ya fi waɗannan ni'imomi na duniya din nan. Ga waɗanda sun ji tsoron Ubangiji sun bi shi, a wurin Ubangiji ya taskace musu abubuwan nan duka, jannatun wato aljanna ta jiri min ta hata al'anharu, ƙoramun rahama suna ta gudana ƙarƙashinta, a tsakiyanta kuma cikinta, khalidi na fiya su madawama ne a cikinta, wa azwaju mutahharun mata tsarkakakku daga duk wani abu dauda ko kuma wato wari ko kuma dai jini ko na haila ko na haifuwa zuwa ƙarshe duk abinda ana tsarkake jiki da shi daga duniya din nan babu shi ba tare da tsarki ba haka Allah halicce su ba su da wani dauda wa ridwanu min Allah kuma Allah ubangiji ya aje musu wato ya tanadar musu yarda daga gare shi cewa ya yarda da su ya ɗaukaka su wallahu basirun bil ibad Allah kuwa ya san bayansa ya san duk abin da bayansa suke ciki kuma abin da suke bukata الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وأن باين الله وأن ما تو ibad bayan Allah waɗanda suna ce kullum a cikin addu'a suna addu'a suna cewa rabbana ya rabbana innana amanna mu mun imani da kai mun imani da annabinka da dukkan annabawanka da littafinka alquran da sauran littafan da ka saukar mun imani da duk wani abu da kace ayi imani da shi faghfir lana ka gafarta mana ya ubangiji zunubana laifukan da muka yi su duka kankare mana su mun tuba wa qina azaban nar kuma ka kiyaye mu daga azabar uta gobe a lahira الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار باين الله وطن سنة كي ربنا آمن إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سوني الصابرين ما سوها قولي دا جوية واسهم إبادة wato ga aikata abin da ake su aikata da kuma haƙuri ga barin abin da aka ce kar su wasadiqina kuma su ne masu gaskiya cikin imaninsu sun faɗa da harshensu sun imani a zuciya kuma sun kudure imani wal qanitina sun yi ba sun yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala suna bin shi akan duk abin da ya umurce su da shi wal munfiqina masu ciyarwa fi sabilillah daga abin da Allah ya ba su na dukiyarsu wal mustaghfirina bil ashar da kuma masu istighfari neman gafara wurin Allah lokacin wato lokacin sahur wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowane dare ubangiji yana sauka a wata riwaya nan na sai kuma Allah yana saukar da wani mala'ika zuwa sama na kusa sama saman farko sai ya ce shin akwai mai roƙo ne in bashi abin da yake roƙa akwai mai addu'a ne in karbi addu'arsa akwai mai mabaracin wani abu guna in yi masa wato har alfijir ya ceto to wannan shi ne dai musafi na bila saboda haka an ce duk mumini lokacin sahar din nan lokacin sahur ya yi lalle ya tashi ya yi gafara har ma annabi ya umarci wasu daga cikin inji anas ya umarce su da su yi istighfari a wajen sahutun nan sau saba'in kowa ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau saba'in saboda Allah Ubangiji ya gafarta musu a wannan lokaci mai albarka.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو Allah Ubangiji ya bada shaida kan shi ɗaya ne ba shi da na biyu kuma shi ne wanda yake cinci ibada. wal mala'ikatu mala'ikatun shaidu cewa Allah shi kadai ne shine madaidaici shine wanda ya cancanci ibada wa ulul ilmi malamai sun cewa Allah shi kadai ne shine mai cancanta mai cancanta ibada
qa'iman bil qist mai tsaida shine mai tsaida adalci cikin duniya a cikin bayansa a duniya da lahira لا إله إلا هو العزيز الحكيم babu abun bautawa da gaskiya sai shi mabuwayi mai hikima
إن الدين عند الله الإسلام addini karɓaɓɓe addinin gaskiya a wurin Allah shine addinin musulunci wanda ya aiko annabi Ibrahim da shi farko kuma ya sake aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi wato musulunci shine addinin gaskiya wannan aya ta shafi duk wani abin da ake faɗa.
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وأن أكباسوا وأن أكباسوا للتاهي ba su saba ba su yi sabani a cikin littafansu ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bayan sun gane haƙƙi da gaskiya sarai a cikin littafan ba sannan son zuciya sa su sun yi sabani sun yaɗa sabani a tsakanin su kuma sun zauna cikin wannan sabani kuma kowanne ya gaskata ra'ayin sakar ra'ayin ɗan uwan shi baghyan bainahum بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله دو wanda ya kafirce da ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab wato anan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne mutum zai cewa nayi shaida da abinda Allah da mala'ikunsa da ulul ilmi sun yarda da shi kuma wannan shaida ina taskace ta amana a wurin Allah ko amana a wurin Allah don ya bani ita gobe a lahira an ce manzo Allah manzo Allah sun hace Allah zai kira wato bawan sannan in ya zo wajen hisabi sai ya kira mala'ikun sai ce bawa na wannan yana da amana a gona ni ko ya kamata na fi kowa cika alkawari da kuma da amana a sa shi a cikin aljanna ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب duk wanda ya kafirce da ayoyin Allah kuwa ya san cewa Allah mai mai gaggawar hisabi ne wato mai zaman mai hisabi kuma mai saurin hisabi wato ba a gagare shi
أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن fa in hajjuka idan jahilan laraba sun yi jayayya da kai ko kuma yahuda suka yi jayayya da kai fa qul aslamtu wajhiya lillahi na saukar da sadaukar da kaina ga Allah wa man ittaba'an da waɗanda suka bi ni duk mun miƙe wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala mun bi shi وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم kuma ka tambayi ma abota littafi yahudu da nasara da kuma ummiyin laraba waɗanda suna shirka na makka a aslamtum ko kun kun miƙe wuya ga Allah kun yi musulunci kun shiga musulunci فإن أسلموا فقد اهتدوا to idan sun musulunta sun miƙe wuya ga Allah sun yi imani da abin da ka zo da shi na alƙur'ani da na musulunci to lalle sun shiryu وإن تولوا فإنما عليك البلاغ in kuma sun ja sun ja baya sun ki su musulunta to kai dai abin da yana kanka ka'idar tun da dama a- a- wajibi na kanka ka yi musu ka isar da su saƙon Allah ka bayyana musu saƙon Allah to ka ka- ka'idar saboda ka ba komai kan wallahu basirun bil ibad Allah kuwa shine mai iko akan bayansa kuma masanin duk abin da ya kamace su zai yi musu daidai gwagwadon aikin kowanne su
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم sani waɗanda suna kafirce da ayoyin Allah suna ƙaryata ayoyin Allah ba sa imani da su wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq kuma suna kashe annabawansu sune yahudawa waɗanda sun yi waɗannan abubuwa duka da wa yaqtuluna an-nabiyina suna kashe annabawa bighairi haqqin ba tare da gaskiya ba dama kisan annabawa kan ba gaskiya ciki wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist kuma suna kashe malamansu masu wa'azi masu gaya musu gaskiya masu umarninsu da adalci da kuma yin gaskiya cikin rayuwarsu minan nasu daga mutane fabashirhum ka yi musu ka ba su labarin cewa yi azabi na lin ka ce musu Allah ubangiji ya tanadar musu azaba mai tsananin gaske
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة waɗancan waɗannan da aka faɗa kafirai ɗin nan da aka faɗa su ne waɗanda ayyukansu duk sun rushe na duniya da na lahira duk gaba ɗaya.
وما لهم من ناصرين kuma ba su da mataimaka ban da Allah Allah ko ba zai taimake su ba
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون تاسو كان كان وني بيهودي ياينا to sai aka yi saɓani wasu su sun ce za a yi masa haddi wasu sun ce a'a ai haddin nan ba gaskiya bane aka zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace a zo da taura an zo da taura aka bude aka samu akwai haddi sai aka yi mishi haddi to shi ne suna ta gunaguni cewa wannan an kashe shi a banza ba wanda ya kashe shi alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi kaga ba za ka ga waɗannan ba ka ganin waɗannan da aka ba su wato sun samu rabon karanta ko fahimta na littafin at-taura yudauna ila kitabillahi ana kiransu a kan lalle su yi aiki da taura don ya yi hukunci tsakanin su game da wannan mutum wanda ya yi na daga cikin su.
ثم يتولى ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ana kaga wasu daga cikin su sun sun wato yatawalla suna suna juya baya suna karyata wannan hukunci wa hum waribun kuma suna har wa yau da suna bin wannan hukunci ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات wannan suka yi haka saboda wai sun ce su su a kudurin su wutan rahira wuta ba za ta taba su sai kwana sai arba'in
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون abubuwan da suna shirya na ƙarya a cikin addini su ɗin ya ruɗe su shi ne suka faɗi wannan magana
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to yaya lamarin su zai kasance idan mun tara su duka ranar da babu shakka zai zo ranar kiyama mun tara su dubu guda wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat kowane rai an saka mata daidai gwagwarin abin da ta aikata wa hum la yuzlamun sun ba za a zalima wancan rana menene ya ra'ayin su zai kasance dan da Allah ya yi musu hukunci kuma zai sa su uta su dawama cikin uta ko kuma daidai gwargwadon laifukan da suka yi
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل يا محمد كشي اللهم يا الله مالك الملك كين مملكين دكا أبوبا ملكا كين مملكين دنيا دلاهرة مملكين هلتا دكا بعد تؤتي الملك من تشاء ذاك با ملكي جوان دكسو خير لديش دكشين باينكا وتنزع الملك ممن تشاء كان سير ملكي ملكا دغا وند كسو وند كا باشي ملكي daga cikin bayinsa zaka ba wanda kaso mulki zaka hana mulki ga wanda baka so ba wato izzu man tasha kana darajanta wanda kaso darajantawar shi wato zillu man tasha kuma kana kaskantar da wanda kana so ka kaskantar da shi biyadikal khair alheri duk yana hannunka to sharri ma yana a wajensa kai ne kana halittarsa ya wanzu innaka ala kulli shay'in qadir kai kana da iko ne ga yin duk wani abu da ka so ka nuko
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل kai ne kana sa dare wani sashen dare a cikin rana sai ya fi shi tsawo kuma ko kuma ka sa sashen rana a cikin dare sai ya fi shi ya fi tsawo wa tukhrijul hayya kuma kana fitar da matacce alhayya rayayye min almayyit daga daga matacce
وتخرج الميت من الحي kuma kana fitar da matacce matacce daga rayayye ma'ana dai tana tana sa musulmi ya haifi wanda ba musulmi ba ko kuma dai kafiri ya haifi musulmi zuwa da ƙarshen sa وترزق من تشاء بغير حساب kana arzuta da falalarka wanda ka so ka yarda da shi cikin bayinka
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين bai kamata muminai su riki kafirai abokan mu'amala ko kuma masoya da ba tare da sun yi wannan ga muminai ba.
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء duk wanda ya zaɓi kafirai ne akan musulmai shi ba komai bane a wurin Allah ba kuma ba shi da komai a gurin Allah illa an tattaqu min tuqa sai dai in wani tsoro ne ya sa wani dalili ne don ku kiyaye kanku ne kuka yi shi taqiya ne ويحذركم الله نفسه Allah ubangiji yana muku gargadi kar ku taka darajarsa ma'ana dai karku karku karku karku ƙetare iyakarsa وإلى الله المصير kuma ku sani makoma duk gaba kiɗa zuwa Allah ne Karauka Allah ana da tambayoyi guda uku zuwa hudu. Allah ya ƙara muku lafiya ya ja kwanan ku. Tambaya ta farko akan mamu idan an zo sallah idan limami ya karanta suratul tin daidai inda ya zo alayhi sallahu bi hakamul hakimi mamu suna faɗa a bayyane wa nahnu ala zalika min shahidin mutum yana yana da asali a kuma akwai da yi fadin shi dai a wa- ya zo cikin wani hadisai sai dai hadisan ba wai abin nan eh, za a dogara da da abin da ya zuwa shi bane amma ana iya mutum yana iya ya faɗa a ran shi ba wai ya ɗaga murya da shi ba ko wa nahnu ala zalika min shahidin ba to ko kuma ana ala zalika min shahidin to mutum ba zai ɗaga murya da shi ba an ruwaito ne daga manzo Allah wani lokaci yana faɗin shi
tambaya ta biyu a wannan zamanin ya yi kuma inganta musulmi al'aure kirista wadda take kan aƙidar taslisi
To, a bisa ga tsari ne mu ma za mu iya mu shafe hukuncin da Alƙur'ani ya tabbatar ko musulunci ya zo da shi ba. Yanzu ma ana iya aurar don zamanin annabi ma aƙidar su ita ce aƙidar su. Wannan abin da suna kai na tasbisi na cewa annabi Isa ɗan Allah ne ko shi ne Allah ka- da sauran abin da suke faɗa ko a zamanin dama shi ne abin da suke faɗa amma duk da haka Allah ya ce musulmi yana iya auren su in fa ba za su rinjaye shi su ja shi addinin su ba ko kuma ba za su rinjaye shi akan tarbiyyantar da yara su mai da yara kafirai ba
tambaya ta uku akan kalla shi ne cewa ziyara wai suna cewa zuwa ziyara kabarrukan bayan Allah da ya tawassuli da shi bid'a ce mummuna shin wannan gaskiya ne ko ƙarya suke sannan kuma idan da da dalili za a so jin dalilin da kuma littattafai da aka yi magana akan haka ai maganan nan ya daɗe ana magana a kansa ziyarar waliyai da salihai ziyara ziyaran kabura ba hana ba wato da can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa inna tudhakkiru qalb ila akhirah wato annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hana ziyartar kabura saboda kar a hada ta da gumaka amma daga baya ba da izini a ziyarci kabura kowane kabari na musulmi kana iya ka ziyarta ka yi shi addu'a to waliyai kuma waɗanda dai Allah ya ba su daraja ka gani dai a takaice can da aka gina masallacin Madina na biyawar duniya mutane suna haji ai duk malaman manyan malaman da duk dai waɗanda suna tabarruki da Abubakar da Umar ko kuma ko ba haka ba to saboda haka babu wani abun da ya hana a ziyarci kaburan waliyai kuma a yi musu addu'a ko kuma a roƙi a roƙi Allah ya ba da ya ba mutum albarkar su wannan babu komai a cikin sa
a tambaya ta ƙarshe akan Allah Allah ya ƙara muku lafiya ya ja kwanan ku ya amfani da al'umma ilimin ku gyara da ake wa gira a wannan zamanin da kuma gashin ido kari ko kuma yin gyara da ake mar ga maza da mata shin wani ya inganta?
Mata dai suna iya yi amma ba za a ba za a sa aske shi ba ba za su aske shi ba amma maza bai kamata su yi wannan ba. Ka gane ko nufin amma maza bai kamata su yi ado irin waɗannan abubuwa na gashi da zare da menene ana yi wannan ba daidai ba ne.
Wannan kuma yana cewa ko ne ko sallan juma'a tana faduwa domin uzurin kankara a kasashen yamman na ana kankara.
To kasashen yammacin turai haka yake, inda yake su waɗanda suke zaune can sun saba, wato sun saba da cewa su a kullum wannan sanyi ba zai cuce su ba. Waɗannan kankara bai zama uzuri ya hana musu zuwa masallatai su sallah ba. Amma mutumin da ya tabbatar cewa ya fita zai cutu ko zai mutu, to wannan uzuri ne ya ishe shi ba ko wanda ya je kasashen. Amma dai ba wai za a ɗauke shi uzurin kai shi ne dangane da yadda zai cuci mutum da yadda ba zai cuci shi ba.
Tambaya na ƙarshe a kuma zan wani na cewa wanne ne falala to sallah da addu'a. Okay.
eh to sallah da addu'a kan sallah ai ta fi komai da komai ka sallah shi ne ai za ka tambaye kan baka je da shi ba ka je da komai ba addu'a kuma amfani shi zai sa ka kai sallah ka yi addu'a sai a sa ka sai sa ka kai sallah ba an gane abin da muke nufi saboda haka sallah da addu'a duka aikin mu'minai ne za a bar kowanne ba ba wai an ce ka yi ɗaya kamar ɗaya ba har ka fi shi ta tsakanin ka yi sallah sallah kashi biyu ne sallan da aka ce farko shi ne abin da za a duba cikin ayyukanka ita ce farilla wannan ba wani magana ba a gwada ta da wani abu sannan kuma addu'a addu'a ai abu ne wanda ana buƙatar sa cikin kowane irin abu ka yi addu'a kana cin abu abinci kana ce bismillah kana sa riga kana ce bismillah za ka kwanta kana ce bismillah ko ba ka ba kana yin wani abu sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ko ba haka ba wato in ka sujada la fati can Allahu akbar in ka sujada subhanallah subhana ko aha subhanallah alhamdulillah la ilaha to duk da abubuwa addu'a ana buƙatar sa addu'a ana buƙatar sallar nafila da addu'a ka dukan su nafila ne saboda ka ba a fifi ta tsakanin wannan da wannan alaga kuma wannan ya aiko tambayar cewa ko ɗalibin ilimi zai iya wadata da jin kaset da kuma bin intanet wurin jin karatun malamai wannan ya isa zai wasu da shi ga barin ya zauna gaban malami?
ai ba zai yiwu ba inda haka ɗin zai fi za ta yiwu ai Allah Ubangiji ba zai aiko da mala'ika Jibrilu wurin annabi ya gwada masa ai haka ana Allah zai iya gitta ma annabi lauhul mahfuz ya duba da kansa ya dauki abin da yake so ya dauka ya bar abin da zai bari a'a karatu shi wato karatu hakikaninta karbar umurnin Allah daga baki na gaskiya mene umurnin Allah ilimin nan duka a gabaki ɗayansa an karɓo shi wurin annabi ba a mafarki ne aka karɓa ba ba kuma cikin bacci ko cikin rafkanwa ko kuma cikin gafala aka karba ba a'a ana zaune jibril ya zo ya ce wa annabi Allah madaukakin sarki ya umurce ka da kaza kaza kaza kaza ka yi kaza kaza kaza ka gaya ma al'ummanka kaza kaza kaza annabi ya tara sahabansa ya karanta musu abin da yake so ya karanta na ayoyin da suka sauka ya karanta su duk suna ji bayan ya karanta musu duka sun ji ya fassara musu ma'anar bayan ya fassara musu ma'ana ya nuna musu yadda za a aikata shi wato yadda za a zartas in alwala ne to ga yadda za a yi in sallah ne to ga yadda za a yi in kamun kai ne daga wasu abubuwa to ga yadda za a yi in haƙuri ne to ga yadda za a yi haƙuri in kuma ambaton Allah ne to ga yadda za a yi ma'ana dai babu cikin addini wani abu wanda kana titi ka ji shi ka riƙe kai saboda haka wannan dan uwa za mu ce masa Allah ya ƙara mishi wannan niyya amma ya karbi ilimi wurin malamai wato duk malami ya karbi iliminsa a wurin malamansa malaman ba ɗaya bane duk musulmi ai malaman ka ne kai ka kalli abubuwan su za ka ga wani wanda yake bai kai ka ba ya zama maka abin wa'azi ka ga wani wanda yake daidai da kai ka ƙara himma da shi akwai wanda kuma ya fi ka ka yi kokari dai ka ci gaba zuwa ƙarshe to sahabai sun karɓi ilimin nan wurin annabi ko ba haka ba to tabi'ai sun karɓa wurin sahabai sauran malamai kuma kowane ɗaya yana karɓa wurin malamin sa har ya zo gunka kai ma ka karɓa wurin malamin ka ko an gano to malamin kan nan in wani abu ya tsaya maka ka tambaye shi zai fassara maka in ka manta da wani abu zai gaya maka to ai intanet ko kuma dai ka ji kaset kasa zai ba da amsa intanet in ka shakka wani abu zai ba ka amsa saboda haka su intanet din nan abun lura ne yana da kyau ka yi ƙara ilimi yana da kyau amma ba za su zama maka malamai waɗanda za ka iya ka dogara a kansu ba kuma duk da wannan fa an samu bambance-bambance tsakanin malamai abin da kai ka sani abin da ba kaɗan ba ne har aka samu mazhabobi guda goma sha takwas goma sha takwas ɗin nan kaɗan kaɗan sun dawo sun zama fudu fudun nan kuma har wa yau su fudun nan na ahlus sunnati ne banda na ahlus sunna akwai mu'tazilawa akwai shi'a akwai wannan akwai suna da yawa cikin fasowa duk abin da an karɓa gun annabi an karɓa a farke ana zaune tare da fahimta tare da fahimtarwa da gare shi amma duk da haka an samu saɓani ina zai samu saɓani saɓani yakan zo lokacin da kana karatu wata fila cikin karatu hankalinka ya je wani wuri daga za ka ji ma abin da aka faɗa ba shi ne akwai lokacin da wani da ziyar ya je madina ya yi karatu gaba ɗaya wato karatun muwaffagun imam malik har ya saukar amma da ya koma ya koma gun wani malamin shi in shaqun ya yi karatu a gunsa gabanin ziyararsa na imam malik aka ce masa me babu uku a bayan itikafi aka ce masa me yasa babobin nan da ka zo ka tsaya ka ce a sai ka sake karanta su gun wane sannan za ka gaya mana me yasa duk littafi ka karanta gun imam malik mai shi ya ce ai lokacin da ya karantar da ni hankali na baya tare da ni ina duba wasu abubuwa har abun ya wuce ni saboda ba ni so in yi shi ƙaryan ce muku na karanta gun imam malik in gaya muku ba saboda haka zan karanta su gun malamin da da can ya koya min su kafin na je gun imam malik sai in gaya muku nasa in kun yi ta wannan littafin kun zo wannan wuri to ban ji shi ba za ku ce na ji shi a gun malik ba na ji shi a kun ziyar to ka gani wannan yana nuna maka karatu wurin malami abu ne wanda yana da muhimmanci.
Allah sa ka dare. Eh wannan yana cewa ko ya halatta mutum ya nemi afuwa ga mutum a bisa abin da ya masa ba tare da ya ga masa ga laifin da ya maka ba ya ce ka yafi.
To ai dama malamai sun bayyana cewa abin da za a yi tuba daga gare shi akwai abin da yake tsakaninka da Allah. Wannan da yake tsakaninka da Allah nan zai zama shirka. shirkan nan ko ba tuba gare shi sai dai ka koma gaba daya ka bar kafirci ka bar shirka ka koma kan musulunci ba abin da zai ba istighfarin da zai yafe maka ba wata tuban da za ta yafe maka shirka sai dai ka bar shirka gaba daya wannan da na biyu kuma laifin da kake tsakaninka da Allah wajen barin wasu abubuwa ayyuka na ibada to waɗannan in ka tuba gare su Allah in ya so ya yarda sai ya fi ya yafe maka su ya ga dama. Sai abu na uku kuma laifin da take tsakaninka da mutane. Wannan laifi da yake tsakaninka da mutane idan ba ka bar da har ka sadu da Allah can lahira dole sai ya ya tsaida ko a gaba da fuska da fuska kuma ya haɗa ko ka san abin da za ka faɗa. To saboda haka ya kamata wannan abin da yake tsakaninka da wani mutum ka cuce shi abin da ya shafi dukiyarsa wannan kana iya gaya masa na cuce ka wajen dukiyarka kaza kuma an Allah ya bani dama zan biya maka ko ka yafe mini misali amma in abin ya haɗu da wani abin da zai tsara ta da hankali kamar ya cuce shi a iyalansa to wannan ba shi ruwa ya gaya masa bai kamata ya gaya mishi amma ya tuba ya san dai ya tuba wa Allah tuba nasuha sannan kuma ya danga yin neman istighfari kuma ya yi addu'a na alheri ga shi mai haƙi wato mijin wato iyali din nan saboda haka nan da za a ce masa kaje ka ga masa amma ya tuba ba daga wannan kurun ba daga duk abin da kamace shi ya tuba kuma daga lokacin da ya tuba har har tashin kiyama to wannan shine da abin da ake bukata Allah ya taimake mu wannan kuma yana roƙon shehi da bayani wanda take akan wannan ibara ta wahatul wujud wanda kuma menene alaƙar ta da hanyoyi na sufaye وحدة الوجود ده وحدة الشهود وحدة الوجود shine ka san dukkan halitta da baki ɗayansu abu ɗaya ne to abu ɗaya ɗin hakikan zafin so ko ko a shuhud naka sufaye ba sa ce abubuwa duk sun zama ɗaya mai kyau da mara kyau da namiji da mace mala'ika da ɗan adam Allah da halittar su su zama ɗaya wani aƙida na mala'ida ba abin da haɗa ta sufaye aƙidar sufaye kuwa shi ne ka san da ban da Allah ba mai yi komai kamar yadda wani minista na Sudan ya tambaye ni wata rana cewa mutanen kuwa Sudan suna yin abubuwan da ba mu ji daɗin su ba nace kamar ne a suna ce wai komai Allah ne nace a'a ba a faɗin haka daga ya suna faɗin nace a'a nace yanzu kana ofishin ka kai kaɗai sai na gona inda ka kofa na ce assalamu alaikum kace ni ne wa alaikum assalam nace maka wa ina tare da kai me za ka ce nace ni zan tsaya ni kaɗai ne ba dalla nace akwai tebur a gabanka akwai kujera kana zaune a kansa akwai kabot akwai littattafai akwai kaza akwai fayiloli ya ce akwai idan mun fara ka ambace su mutane ba su da ba su da wani iko tare da ni su ba sa yin komai na ce sai ni da kai da sauran halittu ba ma yin komai wanda shi kadai yana yin abubuwa Allah ne na ce abin da ake nufi da wahadatu shuhud amma wahadatu wujud in sufi ne ya faɗe ta to bawan Allah ya faɗe ta don bai kore cikin abun ba kuma babu bashi da laifi a cikin wannan manufarsa duk kyakkyawa ce na ce masa dukkan duniyar nan dukkan farko zuwa ƙarshe in ka tara su a wuri guda ka ce musu su yi a dukkan kane kamar kishiya wanda Allah bai yi ba su yi za su yi mu ce a'a to suna nan zaune dukkan su kace kishiyan nan ku ce ta mutu za ta mutu ne su kace a yace ni a nace ashe dukkan ku ba ka ko ne ce nace masa ai mutum ko abin da zai tabbatar sa akwai aikin sa ba ka da aiki ba ka yi komai ba ka iya yin komai ina kake nace ba mu nace ta ashe mun ce ba kowa sai Allah mun zabi gaskiya to ba kowa sai Allah din nan a mashhadin mu ne mu gaskiya mun fahimci cewa Allah shi ne mai yin komai saboda haka ba wani abu tare da shi a zukatanmu Allah kaɗai ne a zukatanmu saboda haka an kai maganar wahdatu shuhud ba wahdatu wujud ba amma falasifa suna da aqida na wahdat al-wujud cewa da yake ba sa iya su ce Allah babu kuma sun nemi ganin shi ba su gan shi ba sun nemi saduwa da shi wani ruwa su sadu ba in suka so ta halittar nan su ne su da shi da halittar su duk ɗaya ne su suka ce haka amma arifi yana faɗin wannan kalma amma manufarsa mushahada mushahada bayan muraqaba duk rayuwar shi yana cikin muraqaba yana muraqaba yana muraqaba har ya kai maqam mushahada mushahada mushahada daga baya ya kai babul ma'rifa ya je baharul ma'rifa shi kenan abubuwa duk sun bayyana gare shi a yanda suke ko an fahimta abin da nake nufi saboda haka wato shi ne hakikalin wahdatul wujud da akan ba amma wahdatul shuhud ne na sufaye wahdatul wujud na falasifa
wani na ko ya halatta mutum ya gina hotel da wurin kwanan ɗalibai tare da sanin cewa zai wahala ya kiyaye ko za a abubuwa marasa kyau a ciki.
Kana da daman ka gina hotel ko masaukin ɗalibai ko gidan ɗalibai. Ka sa sharaɗin ne ba giya ba kaza ba kaza ciki sauran a hannun Allah ba hannun ka bane. Ba a haramta maka ka gina waɗannan waɗannan kamar yara ne. Don an kana jin tsoron yaranka su sha giya ko su yi zina sai ka ƙi haihuwa. zai yiwu to sai ka bar wa Allah kai dai kai abin da za ka yi kuma kai sharaɗi yaro ka gargaɗe shi yana da shekaru bakwai ka ce masa ya yi sallah tun yana da bakwai in ya zama goma doke shi kai kuma a kula da shi har ya balaga ya kama abin da ƙarfi ya tafi a masa haka gina otel ka gina shi amma ka shaɗi sharaɗi in an saba hauna kansu ne ba kanka bane amma ba za a haram ta masa jininsa ba in sha in shi halal ne ba komai.
Wannan na cewa ko ‘yan uwa wanda suke manya a cikin zuriya baban su ya rasu suna da haƙƙin su ce wani abu a bari kar a sayar domin a ringa amfani shi ko kamfani haka kar a sayar a bari a ringa amfani da kuɗin ana raba.
Da yardan su in sun yarda in sun yarda za su iya su bari a gabansu su yi amfani da shi. Sai ya zama wakafi gare su, ya ƙaura daga abin gado ya zama wakafi gare su. To, sannan kuma idan ɗayan su yake shi da yarda ba, dole a ware masa haƙƙin sa ba shi. Sai a ware daga gado a kamar an yi gado na lokacin sai a lissafa abubuwa zuba sai a ba shi haƙƙin shi. Shi wanda ya fi sauran kuma su ci gaba da ma'iyya ɗin cikin wannan abu. Ba hana ba.